wa ba'd shi gaba da karatunmu na littafin riyadu salihin darussanmu na hadisi sannan muna karatu a riyadu salihin na abu zakariya yahya bin sharaf wanda aka fi san da al-imam an-nawawi muna cikin kitabul fada'il mun iso gabar da malam yake cewa babu ta'kidi wujubi zakati ko babun karfafa wajibcin zakka wa bayani fadliha da bayanin halalar zakka wa ma ta'allaqu biha da abin da ke rataye da ita mun ji ayoyi da malam ya kawo mana cewar wa aqimu salata wa atu zakka khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha salli alaihim wannan kenan imam al-qahtani yana cewa la tamna anna zakata malika zalima fa salatuna wa zakatuna ukhtani yace kada dan zalunci ka hana zakkar dukiyar ka yace da sallar mu da zakkar mu ɗan uwa ne guda biyu wanda alqur'ani ya hada su sunna ta hada su dan haka kai kada kami ka raba su shi yasa abubakar radiyallahu anhu yace wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati wa zakka yace na rantse da Allah duk wanda ya raba sallah da zakka sai na yake shi saboda Allah ma bai raba su ba annabi sallallahu bai raba su ba dan haka ba wanda ya isa mi ya raba su yace zai yi sallah na da dukiya ba zai bada mi ba zakka ba Allah ya kare yarda ga abubakar da yana nan da yanzu ya yaki diyawancin masu kuɗin mu so da ba sa ba da su yanzu ba su ce ba su ba amma ba sa ba waɗancan sun ce ba su ba wani yanzu ba su ce ba su ba amma ba sa ne ba sa ba hikimar zakka shi ne ɗauke talaucin al'umma da masu hali da wadata za su ba da zakka da za a samu mi sassauci da sauci saboda a kona an bashi zakka bana ina tabbatar muku ba za a ƙara bashi ba ya sha kwana kada wata miliyan biyu wani ka bashi daman jarinsa da yake bukata in ke dinki yake dan sai sabon keken dinkin sai dan bude shagon sai kaza sai kaga asalin sa ya ragu wasu suna ce amin a karkashin sa dan haka Allah ta'ala ya shirye masu dukiyar suna ba da zakka in karanta hadisai ciki akwai hadisin buniyar islam ala khams ko sannan mun karanta hadisin da wani ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mi ya ba shi yana tambayar sa dangane da musulunci annabi ya ce mishi sallah ta farilla sai dai in zaka iya tatawuri bayan su sai kuma azumi sai tatawuri sai zakka sai kuma in kaso ta sadaka bayan wannan shi kuma yace mi iya wannan dai annabi yace aflaha in sadaq ya rabauta in yimi in ya gaskata za mu tashi yau dai a gabar da mala yake cewa wani abi ayyub radiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam wato daga abu ayyub Allah kara mishi yadda yake cewa wani mutum ya shiga annabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna ya rasulullah ka bani labarin aikin da zai shigar da ni aljanna kun ji sahabbai in sun samu dama suna tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ne dangane da aikin da zai kai su ina aljanna ba duniya suka sa a gaba ba ina suka sa a gaba lahira shi yasa suka samu duniyar suka samu ina lahira ita daman lahira in ka neme ta ta zama ita ce a gaban ka sai Allah ya baka duniya da lahira in kuma iya duniya ka sa a gaba sai ka rasa duniyar ka rasa ina lahira man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا da haka wannan sahabi ya ce ya rasulullah ka ba labarin abin da zai shigar da ni aljanna qala annabi ya ce ta'budullah la tushriku bihi shay'a hanya ta farko ta tafiya aljanna shine ka bauta Allah kada kai shirka da shi kenan kullun dai bauta din nan da nesanta shirka shine babban abun da mi jigo da zai kai mutum ga nasara a nan duniya da lahira a same ka mai tsantsar tauhidi sannan a same ka mai gujewa duk wani nau'i na mi na shirka yawwa wa tuqimu sala sannan ka tsaye da sallah kenan ya kuyin wa musulmi bayan tauhidi me yake biwa baya sallah wa yu'ti zakka sannan sai ka bada mi zakka kenan bada zakka ma hanya ne da yake kawo mutum zuwa ga aljanna wa tasilur rahim sai kuma ka sadar da mi zumunta yawa koda kuma ta juya maka kai ka sadar da ita waɗannan abubuwa ne tauhidi sallah zakka zumunta abubuwa ne da suke sa mutum ya samu mai aljanna kenan mutum ya watsi da wannan kuma ina zaka ce kuma ina makoma kenan kun ga mutum yana cikin hatsari wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna a'rabiyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltu al-janna daga abu hurairah Allah ya kara mishi yarda ke cewa wani balaraban kauye ya zo ya sama ne su sun sha rasulullah ya ma'aikin Allah dullani ala amalin nusantar da ni wani aiki idan amiltuhu in nayi shi da khaltu janna na shiga aljanna qala annabi yace ta'budullaha la tushriku bihi shay'a ka bauta Allah kada kai tarayya da shi da wani abu wato kai musalla sai da sallah wa tu'ti zaka al mafruḍa ka bada zakka ta me ta farilla in kana da dukiya ga kason da Allah ce ka bada in kana da raƙuma sun kai adadi kaza ga kasan su in kana da tumakai da awakai da shanu in sun kai adadi kaza ga kasan su to duk wani Allah ta annabi sallallahu alaihi yayi mana bayani wata suma ramadan sanan ka azumci wata ramadan qala wannan mutum yace wallazi nafsi biyadi na rantsi da Allah la azidu ala hada iya wannan da ka faɗa dai zan na rike su gam ba ƙari falamma walla da ya juya wannan mutumi ya tafi qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli aljannati falyanzur ila hada duk wanda ya dadada masa ya ga dan aljanna to ya dubi wancan amma akwai wani musulmai wani annabi sosai ya tabbatar da aljanna ne amma yanzu akwai wanda zaka kalakci da aljanna ne kuma yanzu akwai wanda matsayinsa a duniya ya kai ya kalli wani ya ce wannan dan aljanna ne babu to waɗannan mutanen da kuke gashe wannan suna rabar da ita an gafarta ma ko an baka aljanna ko an yi kaza duk wannan ba addini bane ya wannan ba addini bane ba ba wanda zai ce kai dan aljanna ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam tunda annabi babu shi yanzu ba wanda ya isa ya faɗa sai dai a ce ana kyautatawa me mutun zato me mummuna ma me aikata bana shi ma ba za ka ce dan wuta bane sai dai ka ce kana jiye masa me kana jiye masa tsoro وعن وعن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم جريد عن عبد الله كيشوا نايو عن النبي صلى الله عليه وسلم مبايع كان سيدة صلى دبا دا زكاة دا نوسا تدى الخير كو شريد دا متون شريد دا واتو مسلمي زواج الخير كوانا مسلمي كم يشي والنصح لكل مسلم النصح نسكتش إرادة الخير وقصده شيني صن الخير نفن الخير غواني kenan wannan ya zama kyakkyawan ɗabi'a ne a same ka me kana so mutane me alkhairi yau baka nufin su da shari mu je mu hadisin gaba yana da tsayi amma mu karanta shi ba wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi daga abu hurairah Allah ya kara mishi yalda yake cewa annabi sallallahu ya ce ma min sahibi dhahabin wala fidda wannan hadisin zai faɗa mana narkon wanda ya tara dukiya ya taskance ta ya ɓoye ta baya ba da zakka an gane annabi sassan ya ce ma min sahibi zahabin wala fidda babu wani ma'abocin zinare da azurfa la yu'addi minha haqqaha wanda baya ba da hakkinta kenan baya fitar zakarta kenan ko walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wala yunfiquna fi sabilillah ko fabashshirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam ko har zuwa ƙarshe la yu'addi minha haqqaha baya ba da hakkinta illa idza kana yawmul qiyamah to face ranar alkiyama suffihat lahu safa ihu min nar wato za a fadada su fadadawa me malamai suka ce nan za a yalwata su a buɗa su ne a fadada su ne kamar yadda ake allo yake da fadi ko amma su zamo mai tamkar wuta gare shi shine suffihat lahu safa'ihun min nar safa'ihun min nar fa uhmiya alaiha fi nari jahannam to in aka wannan faɗaɗa su ɗin kamar allo sun yi faɗi to sai a je a gaso su a wutar jahannama fa yi kuwa biya jambu in aka gaso su sai ana wato ƙona kwiɓinsa da shi wa jabinu da goshinsa wa zaharu da gadon bayan shi kullama bara da lokacin da ya sanyi wannan abu ɗin ko jikin nashi u'idat lahu fi yau sai a dawo a sake ɗumamo su a zo a ci gaba da ni ya kuke ga dutsen guga in ya zafi a ce za a zo ya gama daukan zafi charcoal ya fi daukan zafi aiko ce za ana sa mutum a gefensa kwibinsa a ce za a samar a goshi a ce za a sa masa a gadon ba to haka dukiyar tasa za a je a sanya ta yadda ka ga wani iron ya je na daukan dimi sai a zo a nami a dangwala masa kun ga dukiya bata masa rana ba kenan ko ta zama azaba da ya ci ya fidda zakka taimaki addini da yayi wa kansa kiyamul layl amma da bai haka ba nan ya sha wahala wajen tarawa kuma bai ci ya mutu sannan ranar alkiyama a azabtar da shi da dukiya sannan za a masa wannan fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana cikin yinin da gwargwadon sa shine shekara 50 hatta yuqda bainal ibad har sai an yi hukunci cikin bayi fa yara sabila sai ya ga makoman shi imma ila aljanna akwai wato wasalin fa yura sabilu sai a nuna mishi wato hanyar sa kenan imma ila aljannati wa imma ila an ko wuta ko aljanna kinau wannan gaba sai take tabbatar da mai aikata zunubai manya-manya ba arme ba ne domin da kafiri ne shi yanda kawarija suka faɗa da annabi ba zai ce mi imma ila aljannati wa imma ila an-nar ba da kai tsaye na za a yi da shi wuta yawwa to amma su kawarija sai su ce kaza arne mazinaci arne dan luwad arne kaza arne da aka kai ma dan sanda arne suna samun bindiga pop sai ya harbe ka shine aqidar su kawai qila ya rasulullah fal ibil aka ce ma akin Allah to raquma fa qala wala sahibu ibil haka ma abocin raquma ya tara su la yu'addi minha haqqa wato baya bada haƙƙin su min haqqi yana daga cikin haƙƙin raquma halabuha yawma wardiha ko wirdiha na ga an yi a sahih muslim sharhin sana imam nawawi cewa ko wardiya ko wirdiya duk da sun yi fataha ne akan wardiya din mu'min haƙƙi yana daga cikin haƙƙin ta halabuha ta tsanta yau wardiha ranar da ake zuwa a gangare da su zuwa shayarwa wato an kai su rafi domin a shayar da su wanda ya zo wucewa kamar da imam nawawi ya kawo haƙƙi ne na wannan dabbobin a bashi shi ma wani abu na nono an gane an kai su shayarwa ko an kai su tafki to da wanda yake matafiyi yana kan hanya ya zo wucewa to babu laifi a tatsa a a bashi wannan nono din domin ya sha illa idan kana yawmul qiyama to wanda bai bada hakkinta ba ko wanda daga cikin hakkinta akwai shayar da matafiya wanda suke kan doran tafiya ko to in bai haka ba ranar alqiyama buti halaha to za a miƙar da shi malamai suka ce ko a gadan bayansa ko kuma a cikinsa za a kwantar shi da shi za a kwantar shi saboda dabbobin nan biqa'in a wani fili tsandauri karkar wanda yake mi wanda yake tsandauri au fara makanat sannan za su zamo mafi cikar yadda suka kasance wajen girmansu da nauyinsu la yafqidu minha fasilan wahidan fasilan wani dan yaye guda daya ba zai tafi ba zai bar cikin su ba wanda suke a duniya cikakkun su haka za su zo ranar alkiyama tata'uhu bi akhfafiha wannan raƙuman sai su zo suna taka shi da mi kofatansu wata udduhu bi afwahiha sannan suna cizansa da bakunansu ya kuke ga mutum ya tara raƙuma ranar alkiyama an shimfiɗa shi a gadon bayansa wannan ta zo ta taka shi da ƙafa wannan ta zo ta kama shi kullama marra alaihi ukhra ulaha duk lokacin da ta farko ta shuɗe rudda alaihi ukhra sai a turo masa wata fi yawmin kana mai kadaru 50 alf sana cikin yinin da gwargwadon sa shekara 50 hatta yi kuga bainal ibad har sai an yi hukunci tsakankanin bayi kenan shi wannan za a zartar da shi ne abdul mahshar malamai suka ce ko a filin alkiyama lokacin wasu suna wannan al'arshi na wannan inuwa ta al'arshi ko shi kuma ga azabar da yake sha saboda ya tara dukiya ta skance ta bai bayar da hakki na ubangiji ba bayan haka fayura sabilu ko fayura sabila wato sai a nuna mishi hanyar shi ko ya ga hanyarsa imma ila aljannati wa imma ila Allah ko wuta ko aljanna idan har wannan azabar da aka masa ta shafe ta kai gwargwadon laifinsa shikenan sai aljanna idan kuma da saura to kuma sai an yi wuta da shi sai ya je can yayi remedial sannan sai ya tafi aljanna Allah ya tsare mu kila ya rasulullah fal baqar aka ce ma akin Allah to shanufa wal ghanam da tumakai da awakai qala sai annabi ya ce kenan kun ga akwai zakar zinare da azurfa kenan ko sannan akwai zakar me raƙuma yanzu kuma ga tumakai da awakai da shanu su ma in sun kai wani adadi suna da me zakkarsu to shi yanzu a tunaninku masu waɗannan dabbobi da suka tara shi suna kula da wannan zakkar kuwa dole ba hakki ne kuma na hukuma a je gidajen rediyo ana wayar mutane kai cewar idan kana da tumakai da awakai sun kai kaza to ga zakka ko in kana da shanu sun kai adadi kaza ga zakkar su raƙuma sun kai adadi kaza ga zakkar su shine amfanin fasa'i da kuka da ana faɗa ko in an ce sa'i amfanin sa kenan ba kawai sarauta ne da zai sa alkyabba da babbar riga kawai a kare a yawon gurin taro ba a'a wannan shine amfanin sa annabi sai yana da sa'i ko bai da su yana da su masu zuwa su tattaro har ya ce in ka je karɓowa me dabbar ka kula kar ka ɗauko wacce take mai daraja kar ka je ka duba wani bunsurinsa da yake barbara da shi a dabbobi ka ɗauke masa shila a duba tsaka-tsaki an isa sai yana da sa'i to shugabanni shine amfanin sa'i ba kawai sarautar riguna ba ce qala annabi yace wala sahibu baqarin wala ghanami babu wani ma'abocin shanu ko kuma tumakai da awakai la yu'addi minha haqqaha wanda baya bada hakkin su ciki illa idza kana yawmul qiyamah fa ci ranar alqiyama buti alaha biqa'in qarqar za a shimfida shi a wato wato wannan fili wanda yake tsandauri la yafkidu minha shay'an wani abu ba zai mai wato ainihin wato za su zo masa du shine la yafkidu minha shay'an ba wani abu da zai basu laisa fiha aqsa babu wata mai mai tankwashashen kafo wala jalha ko marar kafo wala aduba ko kuma wacce kafanta ya karye ta ciki tantahu ko bi quruniha face suna mai tunkurin shi da kafafunan su wa taqahu bi adlafiha suna taka shi da fartunan su da kofatan su kenan kullama marwa alaihi ulaha duk lokacin da ta farko ta shude rudda alaihi ukhraha sai a dawo masa da wata ta daban fi yomin kane miqdaru 50000 sana cikin yinin da gwargwadon sa ya kai mi shekara 50000 hatta yuqda bainal ibad khayra sabila imma ila aljannati wa imma ila an-nar har sai ya ga mi makomashi har sai mi an yi hukunci tsakankanin bayi sai ya ga makoma wuta ko aljanna kenan masu tuma kai ma da awakai da shanu akwai wanda za su shiga wannan azabar a filin alkiyama ila ya rasulullah fal khayl aka ce ma'aikin Allah to dokuna fa dawaki fa qala al khaylu thalasa annabi yace wannan dawakai dai a iri uku ne hiya li rajulin wizrun abdurrahman akwai wanda dawakai wato nauyi ne a gare shi wa hiya li rajulin sitrun akwai wanda sitira ne gare shi wa hiya li rajulin ajrun akwai wanda dawakai lada ne gare shi fa amma allati hiya lahu wizrun amma wanda dawakai za su zama masa nauyi fa rajulun rabataha riya'an to wannan hadisi yana da muhimmanci shine wanda ya daura dawakai dan riya wa fakhran da kuma jiji da kai wa niwa'an da adawa kina wannan ba dan Allah ya daura dawakan sa ba kawai a ji shi mai kudin anguwa ne shi ya kai a anguwa saboda matan sa biyu ya daura dawakai uku su kansu suna cin abincin mata uku kowane doki a matsayin mi kuma ba su da amfani kawai daure wanda ya ji shi alhajin anguwa ne ala ahlil islam domin ta'addanci ga musulmai fahiya lahu wizrun to wannan nauyi ne gare shi kina wanda ya daura dawakai domin riya jiji da kai adawa ga musulmai la Allah dan wani abu ya taso ya yaki musulmai da shi ko to wannan sun zama masa nauyi ranar alkiyama wa amma allati hiya lahu sitrun amma da dawakansa suke zama masa sitira ko farajun rabata fi sabilillah shine wanda ya daura dawakai don Allah summa lam yansa haqqallahi fi zuhuriha wala riqabiha ko sanan bai manta hakkin Allah a bayan su ko yayan su ba wannan yasa Abu Hanifa karkashin wannan yace ana doki ma akwai zakarsa amma dai jumhur sun ce babu zakka akan akan doki amma shi ya ce tunda an ce wala riqabiha ana nufin zakka kenan an gane fahiya lahu sitrun to wanda ya dau doki irin wannan la'alla ko dan ya kasuwa ya saya ya siya to wannan me sun zama masa me sutura ya je ya siyo doki ya masa allurai ya dawo hayyacinsa an ba shi abinci ya girma ya siya shi ya samu kuɗi wannan menene gare shi sutura wa an mallati hiya lahu ajrun to amma ga wanda kuma lada ne gare shi farajulun rabaqaha fi sabilillah to wanda ya daure don Allah li ahli islam ga musulmai fi marajin alawani aw rawdatin ko saura fama akalat min zalika al maraj wato ba za su ci dawakan ba za su ci daga wannan lawani ɗin ba awai rauda ko saura ɗin nan ba min shay'in na wani abu kenan saboda ya ɗaure da Allah illa kutiba lahu adada ma akalat hasanat adadin abun da dawakan nan suke shi dawakan da aka ɗaure su a fage na saura ko lawani don Allah don su yi kiba idan jihadi ya tashi aje a ba addini kariya to duk abin da suka ci yana da kwatankwacin lada na wannan abin da suka ci wa kutiba lahu adada arwasiha wa abwaliha hasanat kunji adadin kashi da fitsarin da dawakan suke ma ana bashi lada wannan kuma hadisi ne ingantacce bukhari da muslim suka rawaito shi wala taqtau tiwalaha dawakan nan ma ba za su yanke ko su yanke igiyar da aka daure su ba fastannat si sukuwa sharafan wato zagaye ɗaya au sharafani ko zagaye biyu illa kataballahu lahu adada athariha face an rubuta masa lada kwatankwacin takun da suka yi wa arwasiha da kuma mi ba kashin da suka yi hasanat an rubuta mishi lada kenan wannan in ya nuni wani abu yana nunin falalan daura doki danwa don Allah yawwa don Allah ka tsare shi saboda kuma gaba gaba yanzu ba a yaki da dawakai amma za a dawo lokacin da za a yaki da su za a zo za a zo lokacin da za a yi su din har yanzu kuma kasashen duniya kaf ba sa wasa da su yau duk duniya ba kasar da ta ci gaba yanzu wacce take wasa da ni da dawakai saboda akwai yakin dabbar da za ta iya sai me doki igwa ba za ta iya yi ba akwai tsaunukan nan kace igwa ta hau ba ta hau amma dawakai ne za su hau shi yasa Allah ta'ala ya rantsuwa da su tayyib wala marra biha sahibu ala nahrin ma'abocin irin waɗannan dawakai da aka tsare su don Allah ba zai bi ta wani rafi ba fashariban minhu sai ta sha wala yuridu an yasqiha sannan ba zai nufi ya mi shayar da ita ruwa ba illa kataballahu lahu adada ma sharibat hasanat ba shi adadin ruwan da ta sha a rafin nan ko adadin da ya niyyar shayarwa din an rubuta mishi lada kenan wannan kamar na faɗa mana falalar ɗaura doki danwa dan Allah kamar yadda babu laifi dan mutum ya ɗaura doki dan ya siya mi ya siya wannan sutura ne amma ɗaura dawakai riya'an wa fakhran ko wa niwa'an ala ahli islam wannan kuma mi wizrun yawa mutum ya daure ba dan Allah ba kawai dan alfahari da takama to wannan za su zama masa me nauyi ne ba zai ci riba ba nan a duniya haka aina a lahira kila ya rasulullah fal humur aka ce ya ma'aikin Allah al humur fa humur da dhamma mi akan mim din humur an gane yawa jakuna fa qala annabi ya ce ma unzila alayhi fil humuri shay'un illa hadhihi al aya dangane da jakuna ba a sauke mun komi ba sai dai wannan ayar da alfaza wacce take tilo aljami'a wacce ta tattara komi faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara kana da su sai na so ya tabbatar mana nan dangane da jakuna babu wani abu da aka saukar mishi amma dai duk wani abu mutum da zai na alkhairi yana da lada dan haka in ka daure jaki ma domin ya rufa maka asiri ka haushe ka je gona ko ka dawo ka kai taki wannan kai wa kanka sutura ne ka rufa kanka asiri to duk ruwa da zaka shayar da shi da abinci nan ma kana da me kana da lada lada shayar da abu da me rai to mai da bangare guda da zaka daura jakin dan wata mummunar me manufa ka ce so kake hamimiyarsa ta tashi makwabta ta hana su sakat sai ka samu me sai ka samu zunubi dan haka komai kai don Allah muttafaqun alaihi wa hadha lafzu muslim bukhari da muslim suka rawaito wannan muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi amma wannan lafazi ne na imamu imam muslim wannan kun ga hadisin na da tsayi amma kun ga akwai ukuba wanda ya taskance zinare da azurfa da dala da naira baya ba da zakka za a buɗa su ranar alkiyama a je a ayon ɗinsu suna ɗaukan zafi ana mi daddan gwala masa a sassan jikin shi kamar yadda in ya tara raƙuma baya ba da zakkar su za a sa su layi ranar alkiyama suna bi ta kansa suna cizansa suna taka shi kamar yadda wanda ya tara tumakai da shanu su ma baya ba da zakar su za su na bi ta kansa suna kaiwa suna dawowa an gane haka kuma a gwargwadon yinin da shekara dubu hamsin ne za to ina mutum zai iya ba zai iya ba Allah ta'ala ya shirya da mu insha Allah ta'ala nan kuma shine karshen babin zakka sai mu tashi a babi nan azumi in kun lura sai ku ga malam ya ba abun shi ma mataki mataki ko sallah zakka ga kuma zai mu sai azumi an gane Allah ta'ala ya shirya da mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi